نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a cikakken yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai wanda cikin falalarsu da ramarsa ya haɗa mu a farfajiyar wannan masallaci na usman ne fodiyo da ke nan cikin garin wara a daidai wannan yammaci na alhadi 18 ga watan zulhijjia hijira shekara 1443 wanda kuma ya daidai da 17 ga watan 7 miladiyya 2022 allah maɗaukakin sarki ya dawo da mu domin ci gaba da karatu a cikin littafin ahkamul jana'iz wa bida'uha wallafar al'allama muhammad nasiruddin al'albani alaihi rahmatullah a ba gushi ba ana bayanin abubuwa da suka haramta a yi su wajen kabari an lissaho abubuwa da ɗaya har guda tara a jiya an kai ƙarshen abu na tara shine matsalar yin masallaci a wajen kabari haramun yau matsala na goma za a tashi abubuwan da suke haramta a wajen kabari shi ne malace ittihazu ha'idan haramun ne a riƙe makabarta ko wani kabari ya zama idi ma'ana ya zama wurin da ake wani buki ya kuma an kama buki a wajen wannan makabarta ko wajen wannan kabari din ko makabartar ne gangunan ko kuma kabarin wani ne wanda ake ganin wani babba ne wani salihi ne aka yi amma sai a mai da shi da kasan idi da kasan buki sai aje sai ranar juma'a za a ga ranar juma'a bayan sallar juma'a ko bayan la'asar a lokacin za a ga ainihin muridai za su rika zuwa wajen wannan kabari suna kai gaisuwa maza da mata suna haɗin kuma bukatunsu wasu ma har wani abu ma za su kai na hatsi ko wani abu ko kuma a ce ga sadaka an kawo saboda bukata kaza za ga ya zama idi ke ya zama buki to a riƙi kabari wani kabari na wani ko kuma wata makabarta kaji an ce kamar da nake ce muku na in ka so ka barane din nan kaji irin su kano zaka makawarta an ce makawartan waliyai ne wannan wasu sharifai ko wani abin nan so in kaji irin nan za ga irin ranar juma'a da makamantansu wani zai azama kanshi zai je ziyara amma ba zai ji ba sai ranar juma'a ko daren juma'a ko makamantan shine ya zama idi kenan ya zama idi kamar yadda muka sani shari'a musulunci ba wai matsalan makabarta ba ko ibada kawai ka keɓance wata rana za ka yi kaza in dai ba shari'a ta ce ba to ya zan bidiya ba ka da lada ya zan bidiya yan ɗaya sai ka samu kanka duk ranar duk daren juma'a daren juma'a ne zan tashi eh na fila raka kaza to ya zama bid'a yanzu wannan ba na fila bane ya zama bid'a sai wani ce muku a wani akwai wani tijo da ita mai na ce shi duk ranar duk daren juma'a yana na fila ya wada min da ya korka a ya manta sannan in yi wa'annan na filfilin sannan ya zo tun kayan a kira marko ya sha da masallacin unguwansu daren juma'a garewa juma'a sai na ce to kayan kokari sai dai bidiya kake ya bidiya ne kokarin na ga zama kokarin biri kenan ya bidiya ne ka ku ga an yadda da aina bila kuma aida da share masallaci amma dai tun da aka koma sai daren juma'a za a yi to ya zan bidiya bai da lada mashi don haka ka ci gaba da na filfilinka kowane dare bakin gwargwadon abin da Allah ya hore ma ba sharaɗi sai ka akala bakin gwargwadon abin da Allah ya hore ma wutari harka da ana yi manzo Allah ya tabbata ana harka ɗaya ana harka uku ana biyat ana bakwai ana tara ana sha ɗaya ana sha uku don haka kowane dare ka ci gaba da abin ka ba sai ranar juma'a ba kuma duk lokacin da ka samu dama ka je ka share masallaci ba sai ranar juma'a ba share masallaci kuma ba ka share masallaci sai ranar juma'a shi ma zama ka gargajiya zama ka bida to haka a riƙi kabari ya zama idi ko makabarta ya zama wani buki da ake a wannan lokaci to wannan haramun ne shi ne ce ittikhazu a idan a riƙi makabarta ko kabari ya zama wani idi to kusa da fiye auqatin muayyanati wanda ake nufata a cikin wasu lokuta da aka ayyana kebantattun lokuta da kan ba a da ba a keɓance lokaci kaza za a je ba da bai zama idi ba bai zama buki ba inda kawai ka aje kai dai ka samu dama za ka je ka ziyarci makabarta kuma ziyara za ka wanda suna shi kenan amma nan keɓancewa da aka yi sai lokaci kaza ko rana kaza za a je wajen kabari ziyara to ya zama idi ya zama buki shi kenan ya zama haramu babu wani shi ne fi auƙatin mu'ayyanat a wani lokuta mu'ayyana wa mawasim ma'arufata ya zama mawasim sananne wani yanayi na kamar na ibada sananne mawasim kamar a ce kamar ce mawasim an san lokacin da ake zuwa ake azumin watan ramadan an san lokacin da ake sallan azumi lokacin da ake sallan layya an san lokacin da ake zuwa hajji kaga da shine mawasim abu ne wanda shari'a ta keɓance ga lokacin da an sananne ne to sai a zo a keɓance akwai lokacin da za a je kamarin sharifai lokacin da za a je kamarin waliyai ranar juma'a za a aika to shi ke na zama mawasim to wannan haramun ya zama gargajiya gane ko lita'abuda inda a je wannan wurin wannan kabarin ko makabartar a yi ibada auli gaidi ko wani abu makamancin haka malace to wannan haramun ne le hadisi abi hurrata radiyallahu anhu to kuma ba wai haka dai da molanka aka ce haramun bane ko dalili saboda hadisin abu hurairah da Allah tabbata gare shi qala ki ta qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amincin su tabbata gare shi ya ce kaga an kai karshe manzo Allah ne ya faɗi so kaga ne manzo Allah ce la tattakhizu qabri idan kun gani karara da annabi zai hani da kabarin shi karan kashi tun bai mutum ba amma ya fara da kabarin shi da rayuwar shi ya faɗi sai ce kar ku riki kabari na ya zama idi kada ku kuskura ku riki kabari na ya zama wajen wani buki tun ma yana da rayuwa ya faɗi sai kaga yanzu abinda ake yi ya zama ganganci Allah ya riga faɗi tun da rayuwarsa la tattakhizu qabri idan kar ku yanzu in ka dauki abinda ake shi Sokoto wajen hubbara ce Usman ce Usman Odo Allah mai raba in ka dauki yadda ya bayanin bid'o'i da ake wajen makabarta wajen kaburbura a cikin Ihya'us Sunna da sauran littafansa da irin yadda ya tsananta ya tsaurara kuma ka ga wa'annan mutane kuma abin da suke wajen kabarin shi zai ga to wannan da mala da yawan abubuwa kuma wasu ne kuma ke karantar da littafin nashi kuma cikin garin kuma da kuma da yawun su kuma ake wannan bannat har ma in wani malami in kali kuma su ce wai makiyin Allah ne kowa ne to ka karsa gane wani irin abin gari haka so manzo Allah shi wadda wannan mutumin da zai zo ya tsaye ce shi masoyin annabi Muhammadu in ma ana magana masoyin annabi mutum yana ta da jijiyawa su ne ainihin masoyin manzo Allah ne to ga soyayyar manzo Allah ai bata wuce tsayuwa ga abin da ya faɗi la tattakhizu qabri idan kada ku kuskura ku riki kabari na zama muku wani buki wajen wani buki wala taj'alu buyutakum qubura sannan kuma manzo Allah ce kar ku sanya gidajen ku ya zama kaman makabarta makabarta ba a sallah a makabarta cikin makabarta to kada ku riƙi gidajen ku zama haka nan ba sallah ba salati shi yasa nake ganin kuskuren har wa'anda daga mutum sai ya zo masallaci ne zai nafila har ma'amala irin na dare haka sai mutum an kira sallah zai zo masallaci nan ne zai sallah wani har shafa'i da wutari da ka talafa da cikin masallaci zai wannan kuskure ne manzo Allah ce wala taj'alu buyutukum qubur kar ku riki gidajen ku zama kabartu ba ku sallah a ciki sallolin ku na nafila cikin gidaje za ku yi su da karatun qur'ani da tasbihin ku da sauransu da ake yi da sallar duha da ake na hantsi din duk cikin gida ya kamata ce kuna yi yasa manzo Allah ce kar ku gidajen ku zama kamar makabartu saboda makabarta ne ba a sallah ku rinka karatun qur'ani ku rinka nafilfili a cikin gidanku manzo Allah ce to sannan wa haythu ma kuntum duk inda kuka kasance fasallu alaykum min salati dama ko ka jojin kabarin annabi salatin ne kawai zaka yi mashi kun gane ko to saboda manzo Allah ya nuna tsananin hani akan kada ka kuskura ku rike kabari ya zama wajen idi sai ya fara da kabarin shi yace kar ku rike kabari na zama idi sannan duk inda kuka kasance ku yi mini salati fa inna salatakum tablughuni salatukum zai isar mini nan wara zaka yi salati aka Allah zai kishi wajen manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ne zai isar da salati din to idan ran Allah da kana can ko kana babu shi dan madinan ma ya zo nan cikin gidan shi ba sai ya zo masallacin annabi ya salati nan gidan shi zai salati za ku ga bayanin ma yana nan zai zo kasa daga nan zaka ma annabi salati akai sai saboda Allah wancin ma daga can zai akai wa haisu ma kuntum annabi ce duk inda kuka kasance wa sallu alayya ku mini salati fa inna salatakum domin salatin ku tablughuni zai isar mini zai isar mini ba ne ko don haka a taka tsuntsa musamman wayanda suke zuwa saudiya aikin haji aje za je ziyara ba wani aikin haji ko kwara guda da ake a madina babu shi aikin haji ko kwara guda babu wanda ake a madina shi ma annabin da zai haji sai da ya baro madina ya zo makka ya yi haji babu haji ko guda da ake a madina kun gane sannan da allah da ziyartar annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rayuwa da ziyartar shi bayan mutuwa shi wanda kake gani ya yi dacewa wanda ziyartar shi da rayuwa amma ka taɓa jin sanda aka sa wani sharaɗi ai annabi yana da rayuwa ana aikin haji amma sai shekarar ƙarshe ta wafata ya zo aikin haji ka taɓa jin sanda aka yi haji aka ce an je daga maka an ce a wuce ziyarar annabi ka taɓa ji babu shi bai cikin aikin haji ba wani aikin haji ko ƙwara guda da ake madina don haka ka sani malamai sun yi rubutu wani duk alhajin da ya tashi zai je madina niyyar ka ta kasance shine zaka ziyarci masallacin annabi ba annabi ba la ta shuddo da hala mun riga mishi baya illa ila salasati masajid manzo Allah ya ce a hirdin ku kak ku kuskura ku daura siddin tahiyya da sunan ziyara ta ibada sai masallaci guda uku masallacin Ka'aba masallacin Annabi sallallahu alaihi Madina masallacin Baitul Maqdis da ke can Isra'ila din Palestine su kadai ake zuwa da ziyara da sunan ibada amma da ka tashi da sunan wai zaka je ziyaran kabarin Annabi to ka hado babu wannan magana tam wa hasu ma kuntum duk inda kuke fasallu alaykum min salati fa inna salatakum tablughuni salatin ku yana asar mini akwai wani hadisi da babbe lalatacce da yan bid'a ke yawo da shi ko fara karatu kai da an karanta baka hadisi in ka zan fasara shi kasan ƙarya ne hadisi mawdu'i ne hadisin wai annabi ya ce wai wai annabi ya ce man haja fa lam yazuni fa qad jafani da ka ji fasara hadisin kai kasan shirme ɗaya ne wai annabi ya ce duk wanda ya haji bai ziyarce shi ba faƙar jabani ya wautar da ni annabi zai faɗi wanga magana ba za a yi magana irin magana na marasa kan gudu babu shi hadisin ƙarya ne hadisin ƙarya ne akwai wani malai wanda ya zo na wani ɗan jidali ya faɗa ma yara shi na ce mashi kai malam wani hadisin bai inganta ba ƙarya ne ce ina ba ku son annabi bai inganta na ce ku ke son annabi ko wai haɗa min wani ce ba hadisin ƙwarewa ne wasu yi hudu ake ce tun da ba ku son nan cikin garin ga tun da ba ku son annabi ba hadisin ƙarya ne babu shi don haka ziya nufin ka zuwa madina za ka ziyarci masallacin annabi ya kasance shi ne niyanka amma da ka ce za ka je ziyarar kabar annabi to ka haɗu ba a yi ko kabar annabi ba zuwa ziyara a tashi kawai a rata ya jikka da sunanta ya zuwa da kabar annabi ba a yi ka faɗi wannan ƙarar ga al'umma ahli suna su gane shi dan bid'a baka ta faɗi ya yi da ma wani ko waga ame zahin ce ka ɗibo in ka ka faɗa ma ahli sunna dai kada wani ahli sunna shirya zuwa maka yi tsammani wani daga maka zai je madina ziyarar kabar annabi a'a sai dai masallaci to iyaka in ka ziyarci masallacin dama ya halatta ziyartar makabartu to kabarin kaburburan na annabi da sahabbai suna cikin masallaci din ziyarar masallaci shine manufarka so daga nan sai kai wani abin da ake ce mawai dutse ɗaya ka je tsuntsu biyu ko ka ziyarci masallacin shikenan tunda yanzu akwai kaburburan sai ka ziyarci kaburburan shikenan da niyyar ziyartar makabartu kamar yadda aka saba da niyyar su sa kawo ka ba so kuma da za ka je ɗin ka ziyarci masallacin kawai ka dawo ka ƙi zuwa jin ƙabar annabi ya yi daidai ba wani matsalar komi ka tsaya nan kai ta mai salati shi kenan in ba kana nan wara kai ta salati ya ka kenan a wani ba a ma son ka ta shiga masallacin da niyyar shi ƙabar annabi ka zo za a yi bayani a nan bayan ciki ko za ku ga annabin da kanshi za a kawo hadisi so don haka wannan kuma ita ce aƙida ingantacciya salimiya wadda ba makawa in mun zo karatu sai an bayyana da ita kuma alhamdulillah mu gode ma Allah ahlus sunna su dake iya wanga karatu din yanzu irin wannan karatun ba dan bid'a ya shi ko jin shi hankalin shi tashi yake jin yake ma za a ba musulunci alalewa shi ke kan barkata amma jin yake kama za a ba musulunci ne ka ce ko ba haka ba so kaga ahlus sunna shi kadai ne Allah ya wa muwafakan da zai zo da haisuwa irin wannan karatun ba ya gane shi in ji ahlus sunna dan bid'a ba wai ya faɗi wannan karatun ba jin wanga maganin ba da ake yanzu yana can ya daɗe kunne shi na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sun halaka kuma shi ke cikin barkata bai kusa ne ba so a gode ma Allah ma hakkana da kwakwalwa da za a faɗi irin wannan maganar hankalinka ma ya Allah zai ne ya stami unar kawai fa ya tabi una a sana wadda aika lahumul amurko o muhtadun a gode ma Allah ma ha ana faɗi irin wannan maganar kaji wannan haka ita ce gaskiyar ma ba ƙarmin shirya ba ne wannan ha to ma da ya ce wannan hadisi akhrajahu abu daud imam abu daud ya da shi juz'i na 1 shahi na 319 da ahmad juz'i na 2 shahi na 367 da isnadin hasan wa ala shart muslim ko hadisi akan shart imam muslim ne wa sahihun hadisi ne ingantacce bi malahu min turqin abinda ke ga hadisin yana da hanyoyi daban-daban wa shawahid yana shaidun walahu tariqun ukhra yana da wata hanya kuma ta daban ana bi hurairata daga abu huraira inda abi nu'aym daga imamu abin am da ya kawo hadisi din fi hilya a cikin hilya jiz'i na 683 kuma yana da shahidi shahidin mursalun bi isnadin da isnadi qawiyyun an suhailin qala suhail yake cewa ra'ani al-hasan ibn al-hasan ibn ali ibn abi talib inda al-qabri yace hasan dan al-hasan dan al-hasan dan ali dan abu talib ya gane ni wajen wani kabari sayyidina ali yana da ɗa da ake cima alhassan da hussein kuma haka ɗiyan shi da ake alhassan da hussein to shi ɗan nan na sai na ali alhassan ɗin nan shi kuma yana da ɗa shi ma ɗan nashi kuma sunan shi alhassan kan ga wanga alhassan jikan sai na ali ne in gane ko to wanga alhassan jikan sai na ali shi ne sale ke cewa ya gane ni wajen wani kabari wa fi baiti fatima ta ya tashi yana ɗakin na na fatima na na fatima matar sai na ali ba kakarsa kenan ba kakarsa mahaifiyar mahaifin shi yana ɗakin ta ta sha yana kalaci an san kalaci ko? ne kalaci? eh? abincin a kan haɗu abincin dare abincin dare ne karin kuma loke nan ne abincin tsaye aligo ya ta sha al'isha sallan isha'i shi da abincin tsaye ainihin ne aka samu sallan isha'i din kalaci din ke da ya ta'asha in gane ko yana kalaci abincin da rike shi ne to yana kalaci sai ya gare ni wajen wani kabari fanada ni sai ya kira ni ofi mati fatima yana ɗakin na fatima yana cewa yana kalaci faƙala sai ya ci mini halumma ilal asha kaga wa'azi da hikima wa'azi ne zai mai amma yana ci abinci da ya kira shi sai ya ce zo mu ci abinci bai hormai bace min za ka jojin kabari misa sai ya kira shi yana da sai ce a zo mu ci abinci amma wa'azi ne yake son ya mashi sai ya ce mai zo mu ci abinci fakulta na kyau shi la aridu a ni ba ta abinci ke gabana ba na da bukata da ya ce min bai da bukata faƙala sai ce min tumali ra'aituka inda da kabari ya aka yi na gani ka wajen kabari kuma wajen kabari annabi sallallahu alaihi wasallam ne wajen kabari annabi ne ya gana ɗakin fatima sai ya ce mace to me yasa na gane ka wajen kabari dama wa'azin da yake so ya mai kenan amma sai ya faro mai da hikima ya fara mai da a ci abinci ci abinci sai ya ce to me yasa na gane ka wajen kabari tsaye fakultu sai na ce mashi sallamtu ala nabi sallallahu alaihi wasallam na zo na ya sallama ne na ya salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam faƙala sai ce mini iza da haltar masjid in ka shigo masallaci masallaci waye masallacin annabi ba na kabarin yake ba ya ce to da ka shigo masallacin annabi fasallan to kamar sallama kawai da ka shigo masallaci ba sai ka hada wajen kabarin da ka shigo isalati ga annabi kamar sallama da shi ne sallama da ka shigo imai sallama isalati sun makala yanzu kaga ai maganarsa ce sai ya ce mini inna rasulallah sallallahu alaihi wasallam kala manzo Allah tsira da abinci sun daga shi da kanshi ya ce la tattakhizu qabri idan kada ku kuskura ku daki kabari na ya zama muku idi ya zama wajen wani buki duka su kuma salati sai kaje ka gaida kabari annabi kana ta ya zama idi kenan shine idi din ya zama maka idi ce to annabi ya hana yace sannan annabi ya ce wala tattakhuzu buyutakum quburan kada ku riki gidajen ku ya zama muku makabartu ba ku sallah ba ku salati cikin gidajen ku kar ku yi hakan sallan farilla ne aka hana ku gida aka ce ku zo masallaci in wani masallaci gina amma na filfili da karatun qur'ani da abdin ku yi cikin gidajen ku sannan yace annabi kuma ya ce wa sallu alayya kumini salati fa inna salatakum domin salatin ku tablughuni tana isar mani haythu kuntum duk inda kuka kasance ku mini salati salati tana isar da kana wara kan annabi salati ta riga ta a to an ce salati annabi sai ka ji madina to kenan ya zamu yi wanda Allah ce ku mini salati domin salatin ku tana isar mini haythu kuntum duk inda kuka kasance to annabi bai tsaya ba sai annabi kuma ya ce la'anallahu al-yahuda Allah ya tsini mai yahudawa saboda me ittakhazu qubur anbiya'ihim masajida sun rike kaburburan annabawan su matsayin masallati wajen ibada yanzu halin ga directly daga wajen wahito daga annabi sallallahu alaihi wasallam jikan annabi dan jikan annabi shi alhasan dan sayyidina ali shine jikan annabi shi kuma ga alhasan jikan sayyidina ali kama kunin annabi to akwai wanda yi kowa so annabi irin wa'annan mutane din amma shine ya hana ya ce annabi ya hana wajen kabarin annabi ga ya ce kakka saki da ka shigo masallaci kamar annabi salati kakka sake zuwa wajen kabarin shi duk ka shigo sai ka je kabarin annabi ce kakka sake annabi ne da kanci hana yace annabi ya ce kuma ni salati haisu kuntum duk inda kuke yace kuma Allah ya tsine ma yahuda saboda sun rike kabarwar annabi su wajen bauta to sai shi wanga kama kun annabi wanga kalmanta kasa shi kuma shi kara sai yace sai yace ma antum wa man bil andalus illa sawa'un ku mutanen madina da kuke nan cikin masallacin annabi da wanda suke kasar andalus spain ita ce andalus yanzu kun gane ko da ku da kuke madina da wanda suke spaniya illa sawa'un duk daidai kuke da wanda ya annabi salati a wara da wanda yake cikin masallacin madina ma annabi salati duk guda ne da wanda yake spain da wanda yake america da wanda yake china da wanda yake russia da wanda yake kuka uku suka ma annabi salati illa sawa'un duk abu ɗaya ne salatin kawai ake nema ku yi saboda Allah shi dai ake nema ku na shi ga makon da gadi ma an tum umar bil andalus illa sawan ku dinnan yan madinan da yan ispaniya yan andalus duk abu guda ne kawai salati inda yake awa ne ku ma ka an barkata ka ba annabi ba shehin kuma wasu kaje gidan shi wasu kaje gidan shehi wai za ku yi salati don reno an banza da ba an ramaka da wa yake nan ba ba na an kai wa musu salati ba don renu wayo wai a cewa an ba an ga wai za a isa gifari miliyan 70 to wasa ka an ce za a yi hailala miliyan 80 za a yi lahaula wala kwata miliyan 83 wai an raba wani ga sai ka jashi wai an ba shi isa gifari miliyan guda kana tsaye da mutuwa ana magana cikin gaza an mutu wata zuba kawai mai shan surutuwa lahiya yana tsawon haka wai wai wai zikiri yake wai in can kada sai ka shekara gudu saboda karya sai ka je kimashi wai ka yi dubu ɗari sakaran banza da wani shi yana nan gince da ana mai hitara don kana ɗaya saukun ba za da higon ba hitara ba za ka ubanka hitara ko ubanka bajin zahi ne ba saunanci ba ne eh cuwa ne mana to ubanka bai shehin ba eh wani ritual a kai ku ai hadaya ce ai dama ku ai hadaya ake bai da amma ai bai yiwa a zo a ci a bada return sai a baka zikiri to sai ka biyo da albarkar zikiri dama zikirin bai da albarka a wurin su wannan abin shine albarka renawa maza da wa ya saka kaga zikirin ma an hana ma aka yi ko cikin gidanka sai daga wani waje wai ka zo ka zo ka zo wani ma daga wani gari zai taso wai da kawa oho ma an tumu man bil andalus illa tsawon duk daidai kuke tsayin da kuke ku yi ma annabi salati kuma annabi da ake masalati ba wani wanda ake masalati sai annabi rawu sai ibn masudin ibn masud ya roto shi kuma fil iktida wallahi shegantaka ne akwai wanda ayi na shekaran yana ma wani raddi aka wo shi yo shehi ne uwarsa ke zuwa ta duka wata gaida shi uwar cikin shi aka mai magana kai uwarka ta duka ta gaida kai wai wai albarkar makaranta ne wai ba shi take duka ba wai karatun da Allah ya bashi ne take duka ba shi ne ai wannan ya ce mashi ya ce to ta ɗauke ka tun kahin ka tun kana katon jahilinka lokacin da kake cikin cikin waye ga nake cikin cikin uwar shi yake malami kwade shi eh to kai da an ka zo kana cikin cikin oka kana kasa gumin jahilin ka goya ka sai yanzu kai karatu oka da duka daga da kai wa magana wai ba shi take duka ma ba wai karatun shi take duka ma saboda rena wa manzo dai mutanen malam ba kananan mai da mutane ba ne girman kai zalla uwa mutum da duka ta da shi wai karatun shi take duka ma rahu sa'id ibn mansur sa'id ibn mansur ya rawato shi kuma fi da iktida wanda cikin al-iktida ibn taymiya وهو عند إسماعيل بن إسحاق القاضي يذو وجه إسماعيل بن إسحاق القاضي يذو في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وجه فضل الصلاة ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai kawo hadisi din kowa ya tsaya ma annabi salati duk inda yake kana gonan ka sai kuma annabi salati shikenan ai ba huta ba kai zalla an kace salati sai an je madina zaka to mu da duk ba har ba salati ba kenan to shi zaka je madina eh shi zaka je madina eh to ga wasu nan ma da kudin su ba wasu jirgin zuwa madina ba ba da kudin su duba su je ba to balle kai ba kuma da kudin ma balle kana gonan ka kana noma kana annabi salati shikenan gama duk inda kake shi bi ma da shar'i sallah kana taya kana salati kana lafiya lo shikenan kuma ana kaiwa ana isar da salati musulunci kenan sauki ke gare shi ma ja'ala alaikum fi dini min haraj Allah ce ba mu sanya muku har su ba a cikin wannan addini la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha don haka abinda ma aka aza mutane a musulunci ma ba ma wai abinda iya kokarin manajin kokarin su za su yi wus a hawus gargudun abinda kuke a shi ne kawai addini ce kusa kuwa ba ruwa harsuwa a ciki ba ruwa harsuwa manzana ce wanda duk yake sallah ya ware sallah ko salati sai gengedi yake cako a an gaji ko sai ware manzana ce to ka bari shi ka ji hakunta shi kenan sai ka bari hakan in ka walko ka samu manzana ce ku ibada a cikin nishadi in karo kuma kana da damar sai ka je ka ci gaba da ya ci gaba ba wani wahala ka zo na kai tatta da jijiwa kana ta wahala kaga wai wai wazifa ake sai ai zuwa zuwa wai wazifa ake wallahi duk shirme ne wannan lada ko kwara guda babu na rantsi da Allah ko kwara guda babu shi wallahi wallahi lada ko kwara guda babu mutane su ta ihu ko lada guda babu shi wallahi babu lada wala ɗaya ne wala ƙara ma ka zo ka samu rake ka kama kwanda kana sha kana jin zaƙi-zaƙi ya yi maka na rantsi da Allah ba wani abin nan wannan gaskiya ku tsaka kwaɗa mutane gaskiya ba wani magana ba ce mutunci ba ne amma ne ko ta zo da cikin farin salati ga annabi shahi na talatin duna kaulihi amma ana shirwa bai kawo zance na ƙarshe ɗin ke cewa la'ana allahu yahuda zuwa ƙarshe ba gane kun shi ana shirwa bai zo da wannan ƙari ɗin ba haka za rawahu ibn abi shayba ya kawo cikin juz'i na hudu shahi na 140 muktasiran ala al-marfu ya takaita shi akan marfu minhu faqat abin da ke da muktasarar alal marfu nan kan hadisin kasan ya ce kun ga ya ofin bracket ko ya ce la tattakhizu qabri idan wa la tattakhizu buyutakum quburan wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haythu ma kuntum la'ana Allahu al-yahuda ittakhadhu qubur anbiya'i masajida wannan shine marfu'i abin da ke kasa ma antum wa man bil andalus illa sawa kaga shi ba marfu'i bane maganan hasan ne ka ba kunni annabi kun gane ko to shi da yazo sai ya takaita akan marfu'i kuna ana fatar abai ta bayanin wannan magana na kasa shi bai zo da ita saboda baya cikin marfu'i bai cikin magana annabi abin da yake wannan gaba din ke wala hu shawahidun akhar ina ce duna da bambina wai hazawa kutancin wannan min tariqi ali ibn husayn daga hanyar ali dan husayn kuma ali dan husayn husayn shi ma dan wan al-hasan din kenan jikansu na wancan alhassan ne to kuma ya zo da wata hanya daga aliyu dan hussein shi ma ana biye daga baban shi an jaddihi daga kakan shi sai na daga baban shi kaga ni sai na ali an jaddi daga kakan shi marfu'an manzo Allah kenan harjo isma'il al-qadi isma'il al-qadi haito da shi rakam shahin 20 wa ghairi yace unzur tahzir as-sajid kalibin ta yana kalmar at-tahzir as-sajidi an gane kuma ni tahzir al-qubur masajid ja shahi na 100 na 98 zuwa 99 malai cewa ka wal hadith wannan hadisi da muka karanta dalilun dalili ne ala tahrim ittihad al-qubur al-anbiya wa salihin idan akan haramcin a riki kaburburan annabawa ko salihai wasu mutanen kirki a riki kaburburan sai zama idi da za a ci zarin kaza rana kaza a ziyarta ko rana kaza malai ce wannan hadisi karar ya nuna haramun ne قال شيخ الاسلام ابن تيميه شيخ الاسلام ابن تيميه كيتوا اتكلم تاش على الاقتداء صراط المستقيم مخالفه اصحاب الجحيم شاهي ن 155 zuwa 156 mala yace wujuhu dilalati fuskar dalilin wannan hadisi muhallin shahid anna anna qabran nabiy sallallahu alaihi wasallam kabarin annabi tsira da wanci sabbata gare shi abdul qabrin ala wajhi al-ard kabarin annabi shine mafificin kowane kabari da ke duniya ba wanda ke sabani akan haka kabarin annabi a duniya ya yi kabarin kowa kun gane ko shawar islam yake cuto kabarin annabi abinda ake son ku gane ga wannan hadisi kabarin annabi da shine yafi kabarin kowane kabari duk duniya kuma babu wanda ba bai yadda da haka ba ko akwai shi babu shi yace to tare da kabarin annabi shine kabarin da yake kabarin kowa amma wa qannaha an ittikhadhihi idan amma annabi shi da kansa ya hana a riki kabarin shi zama ididin cewa ya kara tun bai mutum ba ya ce la tattakhizu qabli idan tun bai yi fati ba ya wadi wannan magana ne ya ce kar ku riki kabari na ta zama maka idi da za ku rinka zuwa kuna ziyara lokaci ba lokaci mun Allah ce tare da kabarin shi shi kabarin kowa sai malam ya ce to in dai har kabarin annabi haka ne fa qabru ghairi aula bin nahi ka'inan man kana to kabarin duk wanda ba annabi ba shi yafi cincinta a hana rikon shi idi ka'ir magana kowaye tunda an yadda ne ka san kowa san kabarin annabi har kabarin kowa kuma aka hana a rike kabarin annabi idi malaci to wannan zai sa ka gane kabarin duk wanda ba annabi shi yayi cancanta a hana ka'inan magana kowaye ko dan waye kuma ko uban waye ma ba yi in ji halin ne ka gano manzo Allah da kanshi ce kakku rike kabari na idi to kar ma ka tsaya tambayin to wai wai garin ku akwai shehin da ake zuwa kabarin na rubushi ana maka magana kabarin annabi da ke Madina an hana sai kuma ka zo ka tsaya tambaya yanzu an faɗi wannan hadisi ai kuskure ne ma ka tsaya tambayin kabarin shehin garin ku ko wani malami to da wani dalili an to da wani dalili ba za ka tsaya tambayin kabarin wani abin ga an riga an kai ga annabi shi kenan ai an wuce ba wani abu in dai mutum ne da an ce annabi an kai karshe in dai mutum ne in dai ba son kake akai ga Allah ba in dai mutum ne an ce annabi an kai karshe shikenan so ka'inan man kana kowaye sun makarana zalika bi kaulihi sallallahu alaihi wasallam sai malam ya rubunya wannan magana da hadin manzon Allah yace ba maganar shi bane yace manzon Allah yace wala tattakhizu buyutakum qubura sannan kada ku rike gidajen ku zama kaburbura ba sallah cikin gida ba salati ba tasbih ba azkar a sallan farila da aka ce ku zo masallaci ku ma'ana filfili da karatun qur'ani da azkar din ku duk ku zo na gidajen ku dakunan matan ku ku yi ay la tu'attiluha an as-salat kada ku yofintar da gidanku daga barin sallolin nafila fiya a ciki wadda kada ku bari yin addu'o'i a cikin gidajenku wal qira'a kada ku bari yin karatun qur'ani a cikin gidajenku fatakunu fatakunu bi manzilatil qubur sai gidajenku ta kuma kamar makabarta makabarta ne ba a wannan abu din makabarta wani ga waki da yake a kar ku gidajenku ya zama haka ne sai mala ce fa amara bi taharil ibadati fil buyut kaga manzo Allah umarni bitari a tsare yin ibada a cikin gidaje ba kuma gida ba ko daki ke gare ka na zaure kai ka saurayi ne baka da iyali kana dakin zaure ko to nan zaka rinka sallar nafila shafa'i da wutar yarka asalal fajr din karatun qur'ani istighfari salati da roƙo Allah bukatoce ka dinnan zaka yi masallaci sallan fadila zaka zo kai ko dakin gayu ne kada ka yadda dakin ka babu qur'ani eh wani ya shi bai aje qur'ani dakin shi saboda ana shigowa da mata to wace a shigo da mata cikin dakin ka ji maganin banza doyi to ba a kwasa shigowa da bata a shigo da ƙura'ani a wani washi wai bai aje gebe saboda an ce bai halatta ka aje gebe in baka tsare hakkin shi ba a me wai shi bai bakariya ba bai ba wasa da mata to ba ka aje gebe ka bakariya ba shi kenan ba a to don haka duk ɗakin matasa nan za a za su riƙa sallar nafila da abin ba sallar farilla ba sallar nafila da karatun ƙurare nan duk nan ake za a samu rahama cikin ɗaki kuma duk wanda ke azkar da karatun ƙur'ani da nafilfil cikin ɗakin shi Allah zai mai tsari in Allah ya so ko shedan ya so rinja shi shigo da mace bai samun dama ba za a shigo da ita ba in dai ana nafilfili da karatun ƙur'ani da abin nan ko ana sa kira a cikin ɗakin ko da shedan ya so rinja shi a shigo da mace ba za a shigo da ita ba insha Allah amin فتكون برتو فاما فامر بالتحرير العباده في بيوت وانا ان تحريها عند القبور سي منزو الله yana yin ibada a wajen kaburbura aks ma yaf'al al-mushrikun ma lati haka sabani abin da mushrikai suke aikata su mushrikai wajen kaburbura suke zuwa bauta kuma buki suke kowa yana gani aje da flower aje da candle aje da wane ne to kaga da ba a tsare ba duk musulmi su haka ma haka za su koma su ma da karshe sai ga ita ma zuwa wurin kabari ya zama wani buki aje da kaza aje da kaza من النصارى ومن تشبه بالنصارى كي كمان تشيني رزق قال فهذا عبد التابعين يزو انشان su ne mafi fita daga cikin tabi'ai jika sayyidina ali kaga su ne mafi fita daga cikin tabi'ai min ahli baiti iyalan gidan sayyidina ali ali ibn husayn radiyallahu anhu amana ha zalika rajulu yana wannan mutumin an yi tahara du'a ya zai rinka yin addu'a inda kabari sallallahu alaihi wajen kabarin annabi kuma kakan shi ne amma ya hana malaka wasu dalla bil hadis sai kuma ya kawo hujja dalili ba da molanka ba ya kawo mai hujja da hadisi Allah ya sami min abi al-Husayn an jaddi Ali wanda ya ji daga baban shi Husayn wanda shi kuma ya ji da kakan Sayyidina Ali wa alam bi ma'ana wanda ya koshi kowa sanin wannan ma'ana hadisi din min gairi sabanin wani sa malati fa tabayyana sai wannan ya bayyana anna qasdahu nufin sa an ya qasda ar-rajul al-qabr lis-salami alayhi mutun kawai ne kabarin sallama ma'ana salati wa nawi da abin da ba shi inda gairi duhulil masjid idan ba in wani shiga masallaci ne ya yi salati ga annabi duk inda yake wara ayi ga anna zalika min ad-du'a wa nawi ittihazan lahu idan yin wannan addu'a da abin da ya kamata shi zuwa wajen kabarin annabi sai kai to rikon shi kabarin ya zama idi ne waka zalika kana ibn ammihi hasan ibn hasan hasan dan hasan shehu ahli baiti shine shehin iyalan gidansa kariha ya karanta ittikhadahu idan kar a riki kabari ya zama iji yace fanzur hadhihi sunnatu kadib kadibi wannan sunna kaifa anna makhrajaha mafitar wannan sunna fa min ahli almadina daga cikin mutanen madina ta fito wa ahli albayt kuma iyalan gida allazina lahum min rasul sallallahu alaihi qurban nasbi wa suke da kusancin dangane na jini da annabi sallallahu alaihi wasallam diyar annabi ta haifi mahaifin shi kadin annabi ya haifi mahaifinsa ba ya ga kusanci ga annabi kenan ba wa qurbud dari ga kusancin gida ga gidansu ga gidan annabi ga masallacin annabi ga kabarin annabi li'annahum domin su ila zalika ahwaju sun yi kowa bukatuwa min garin saboda sun su sun yi kowa son annabi annabi ya haifi mahaifiyar mahaifinsu ba su yi kasan annabi ba amma ya hana fakan lau odbat sun shi ratayuwa zuwa ga annabi sun yi ratayuwa zuwa ga annabi tattaba kunnen annabi ne suna tattaba kunnen annabi suka su ka gani haka ba a zuwa ba a rikon ba abin ba a zuwa wajen kawai ko kabar annabi ka zona nan kai ta salati kai tuma annabi salati duk inda kake Allah zai isar da salati zuwa gare shi su ga kawar hakuri kaɗan ha don haka wal eid ita idi ya zaju ila isman lil makan in aka sanya ta suna ga wani magire fawal makanin da zai kusa da ikimafi shi ne duk bagiren da aka yi nufin haɗuwa wannan bagire wa tiyanuhu a rinka zuwa wannan wurin lil ibadata aibota inda hu wajen wannan bagire a wani gari ibadata ko ko ba ibada ba addu'a wata haɗuwa kawai to ya zama idi shi ake cin idi ya zama buki don haka ko kabari aka rika a rinka zo ana taruwa da sunan wai an zo addu'a ko to shikenan ya zama idi shine idi buki kama annal masjidil haram kama masallacin ka'aba masallacin al-haram ومن دمنا مكة ومزدلفة دا مزدلفة وأرفة دا أرفة جعلها, للم... جعلها الله إيدا الله يسنى يسوزم إيدي متى تراني نمسلمي دا أكيد أعوات عبادة أما الله نيسى يسوزم إيدي مثابة للناس يزوم مدن ورم وكوماني متى تراغ متاني سوزم إبادة كاغ إيدي أما وانا الله نيهالتا ijtimu'una fiha mutane suna haɗuwa musulmai a wayan tabu na halin du'a su tattaru domin domin addu'a wa zikiri da zikiri wa nuski da yanka ta ibada wa kana lil mushrikina amkin haka dan mushrikai suna da wasu bagirgire wasu wurare in tabu na harfar suke haɗuwa a suka riƙa lil ijtima'i inda domin su haɗu wannan wurin shi ma sai zama musu idi ya zama musu wani mutu wala ma ja al islam da musulunci ya zo ma Allah zalika kullu Allah ya shahid duk wa'annan abubuwan na mushrikai ya tabbatar da abin da ya inganta ga musulunci wala ce hadha nau wannan nau'i min al-amkina na wurare yadkhulu fi qubur al-anbiya was salihin kaburburan annabawa da kaburburan mutanen kirki in aka kuskura aka rike su ana irin wannan shikenan sun shiga cikin abubuwan da aka yi hani akan su wanda ya zama iri da musulunci yana don haka ba a zuwa ko wajen wani irin kabari kawai a keɓance shi a ce an zo wajen wani abin nan ba a yi duk bayanai za su ta gabata nan ƙasa ɗin duk inda ake a annabi salati ba a shirya tafiya a je madina dun ziyarar kabar annabi ba a yi ku kiyaye wannan duk wanda zai je maka in zai je madina ya kulla niyya zai je madina ne ziyartar masallacin annabi ba ziyartar kabar annabi ba a yi sai dai shi masallacin in ka shiga masallacin akwai kabari to ya halatta matsayin ka na bako ka zo kabari amma ba kabarin ya kawo ka ba sai ka ziyarci kabari din shikenan shi yasa za a ga an riga duma an kewaye wurin saboda duk ba ka ma isa ga wani wurin yake maballe ka abinda ma bai kuda ce ba don haka ba wani kabari da ake shirya tafiya a je mallatina wanda zai tashi je wani ko senegal ne gwanan wala shi da wanda je kallon kwallo bilalati duk guda ne ƙara ma wanda je kallon kwallo dun ba ibada ya je kallo ba ko ba ibada ya je wannan je kallon kwallo shi ko da yawon bude irin shi ba ibada ya je ba ka za ka je senegal ai aikin banza banza a banza ka jawo ja haɗu ka haka za ka je ka dawo wallahi in ce lokaci ya yi in za mu tsaya sannan kuma tun da akwai muna da wa'azi na local government na goron salar za a yi gwale gowon ta waye zuwa an jima kaɗan insha Allah abinda makaranta daidai Allah mu lada da muka yi kuskure Allah ya muna wa subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh